kwanan wata biyar ga watan sha'aban shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyar ga watan a biyu shekara ta 2024 shekarar miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin darasa littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kamalin da rahamarsa idan ba manta ba a wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin babi na ƙarshe a cikin littafin riyadu salihina babu bayani ma a addallahu ta'ala lilmu'minina fil janna babin da ke bayani game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa 'yan aljanna idan sun shiga cikinta mala ya buɗe da ayoyi na alƙur'ani mun karanta kamar aya guda uku za mu tashi akan aya ta hudu insha Allah ta'ala mala ya ce wa ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani game da 'yan aljanna ya ce innal muttaqina hakika masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala fi makamin suna wani matsayi malamai suka ce ai fi mawudu'i iqamatin fi mawudu'i iqamatin suna wani gurbi na zama na tabbata har abada amin kuma cikin aminci suna cikin aminci Allah subhanahu wata'ala zai amintar da su daga dukkan abin da ba sa so dukkan abin da ba sa ƙauna Allah subhanahu wata'ala zai aminta su da shi Allah zai amintar da su daga tsufa domin ɗan adam baya son tsufa zai amintar da su daga mutuwa domin ɗan adam baya son mutuwa zai amintar da su daga wahala dan ɗan adam baya son wahala zai amtar da su daga fitsari bayan gida duk wani abin da yake dan adam baya son sa idan mutum ya shiga aljanna yayi a yayi bai bai da shi kenan Allah madaukakin sarki zai raba shi da shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya gaba da cewa fi jannati suna cikin aljannatai wa uyunin da kuma mare mari na ruwa da idanuwa na ruwa suna bubbuga suna kwarara a cikin gidajen nasu idanuwa na ruwa kamar yadda muka faɗa a wancan sati kala-kala ido na ruwa ido na zuma ido da ke kunshe da madara wani kuma na kunshe da giya Allah subhanahu wata'ala ce yalbasuna min sundusin wa istabaraqin mutaqabilina za su sanya tufafi na sundus da istabarak suna kuma fuskantar juna menene sundus mai istabarak dukkaninsu nau'i ne na alhariri alhariri shine wannan tufafin mai matuƙar tsada mai kima mai daraja wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amfani da shi saboda tufafi ne da 'yan aljanna za su sa idan Allah maɗaukakin sarki ya sa su aljanna to shi sa haramun ne yanzu a ga alhariri a jikin a jikin mutum Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi to shi sundus shine alharirin da yake mai shara-shara maraka minhu wanda yake mai shara-shara wanda ba shi da nauyi istabarak kuma suka ce shine magalu ga minhu abinda yake alhariri ne amma mai kauri saboda shi kansa alharirin kala-kala ne akwai wanda za a sa shi ne misali a ce idan lokacin sanyi saboda ka za a sa shi saboda yana da kauri jikinsa saƙarsa ta haɗe sosai akwai wanda kuma kamar lokacin zafi mai shara-shara kowanne akwai amfaninsa Allah subhanahu wata'ala ya ce mutaqabilina suna fuskantar junansu ma'ana 'yan aljanna za su zauna wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan ba sa juniya junansu baya idan sun zauna kamar yadda na faɗa wancan sati cewa zama mutane suna fuskantar juna suna kallon juna abu ne da yake nuna aminci abu ne da yake nuna jin daɗin zamantakewa tsakanin juna amma an kaji an ce an zauna an juya juna baya to wannan kuma babu jituwa kenan ba mu'amala mai kyau yan aljanna kuma ba haka suke ba to shi sa suna zaune ne wannan yana fuskantar wannan wannan yana fuskantar wannan shine mutaqabilina Allah subhanahu wataala ya ce kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'inin kamar haka ne kuma za mu aura musu mataye daga matayen aljanna su ne hurun inun malami suka ce ake nufi da kalmar hurun in hurun in su ne annisa alhur ita kalmar alhur tana nufin annisa unnaqiyat tsabtatattu tsarkakakkun mataye wasu daga cikin malami suka ce alhur abin da yake nufi ita ce almar'atu shabatu التي تتصف بالحسن والجمال والبياض والشدة سواد العين itace macen da take ta siffantu da tsananin kyau da banƙaye sannan fara ce faratas sannan kuma tana da tsananin baƙin ido idanta inda yake baƙi to baƙi ne siɗik sannan in su ne masu manya-manyan idanu masu manya-manyan idanu ma'ana dai duk wani ƙarshen kyau sun ƙare a waɗannan mata da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da horun in inda kana bayanin kyau ka same su to shi kenan za mu zo mu ji a cikin hadisi yadda Allah maɗaukakin sarki ya wasafa mana su shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce horun makasuratun fil khiyam a cikin sautin rahman hurun mataye ne tsarkakakku kyawawa an ce musu tsarkakakku ne saboda duk wani kazanta Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su daga ita kun ga na farko mataye ne da ba sa zubar da yawu ba majina ba jinin al'ada ba jinin haihuwa duk babu shine tsarkakakku duk inda tsarki yake to waɗannan mata sun kai sannan Allah subhanahu wata'ala ce maqasuratun fil khiyam waɗanda idan su ya taƙaita ba sa kallon kowanne namiji sai namijin da Allah madaukakin sarki ya ba su a gidan aljanna shi kadai suke kallo kawai shine maqasuratun wanda idanunsu yake a taƙaice wanda Allah madaukakin sarki ce qasuratut tarfi kenan wanda idan su yake a taƙaice ba sa kalle kalle ba sa kallon kowanne irin namiji sai namijin da Allah madaukakin sarki ce shine mijinsa aljanna to na shi suke kallo a matsayin mutum sannan fil khiyam suna cikin tanti tanti na aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya kawata musu shi da dukkanin kayan alatu Allah subhanahu wata'ala ya ce yad'una fiha bi kulli fakihatin aminina za su rinka kiraya a kawo musu dukkanin wani nau'i na kayan marmari a gidan aljanna aminina suna amintattu a cikinta duk wani dangi da ka sani da wani nau'i na kayan marmari to Allah maɗaukakin sarki ya aje musu shi a cikin aljanna za kuma su rinka kira cewa a kawo mana kaza kaza muke bukata a kawo mana kaza dan ba sa bukatar su sha wahala wajen aiki duk abin da ka sani suna bukata akwai ma'aikata ma'aikatan kuma wildanun ne mukhalladuna wasu irin yara ne kyawawa idan ka kalle su kai ka ce lu'ulu'u ne saboda kyansu su ne masu yi musu hidima a gidan aljanna to su za su rinka kawo musu abubuwan da duk suke bukata kayan marmari ga shi nan idan ka sha wannan ga wancan duk irin kayan marmarin da ka sani akwai shi a gidan aljanna malamai suka ce sunan ne kawai ya zo ɗaya idan aka ce tufa to akwai tufa a gidan aljanna sunanta tufa amma ɗanɗananta ya sha bamban da na gidan aljanna idan aka ce dabino za ka samu dabino a gidan aljanna idan aka ce rumman ko aka ce unabi ko aka ce goba ko aka ce lemo duk abin da ka sani za ka iya samun irinsa a gidan aljanna amma sunan ne ɗaya bambanci sai ka sa a baki tukuna akwai bambanci don kuma na aljanna daban yake da na duniya an gaya maka irin na duniya ne don ka kusanto da nesa don ka rinka gani kamar irin abin da kake so ne aka kawo maka kamar irin abin da ka saba ci ne shi sa Allah madaukakin sarki ce kullama rizqu minha a duk lokacin da aka kawo musu wani arziki a gidan aljanna za su ce me kamar irin wancan wanda aka kawo amma Allah madaukakin sarki ce wa utubihi ne mutashabiha amma za a zo musu da shi akwai bambanci wajen ɗanɗano akwai bambanci wajen ci duk wani jin daɗi da ka sani dan uwa yana cikin aljanna fatan dai Allah kai mu can kawai Allah subhanahu wataala ya ce la yazuquna fiha al-mauta ba fa za su ɗanɗani mutuwa a gidan aljanna ba idan sun shiga illal mautatal ula sai mutuwa farko da suka riga suka yi tun a duniya mutuwa dai an riga an gama ta mafi girman abin da mutum yake jin tsoro shine mutuwa duk inda kake jin daɗi duk yadda kake walwala duk yadda kake gani Allah ya maka ni'ima idan ka tuno cewa wannan fa ni'imar mutuwa zaka gabata sai ka jiran ka ya ɓaci kawai to wannan kaɗai ya isa bala'i da masifa wa mutum ko ba komai aka baka kawai da tunanin mutuwa wannan kaɗai ya ishe ka dan babu wani wanda ya isa ya ƙaryata mutuwa ko da bakinsa ya ƙaryata to ƙarya yake zuciyarsa ta amince da ita dan ko ba komai ana mutuwa a gabansa yana gani zaka samu wani nasa wanda yake alaka da shi na jini ya mutu wani babansa ya mutu wani babarsa ta mutu wani ƙaninsa ya mutu wani yayansa ya mutu wani makocinsa ya mutu dole sai ka samu akwai wani wanda ka sani na jikinka ya rasu kuma kullum ana ta yinta to kai ka san wannan abin da ake ta yi kullum wanda duk suka rasu ba sare suke za su mutu ba kai ma yadda baka sare za ka mutu ba ka za ka tafi to amma zaman aljanna ɗaya daga cikin mafi girman aljanna ni'imar aljanna yan uwa shine babu mutuwa shi sa Allah madaukakin sarki yake mana bisharar cewa la yazuquna fihal mauta ‘yan aljanna ba za su ɗanɗani mutuwa ba illal mautatal ula sai mutuwar da suka riga suka yi tun a duniya hadisi ya tabbata annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa aka yi hisabi aka sa ‘yan aljanna a cikin aljanna Allah ya samu daga ciki ‘yan wuta aka tura su inda ya dace da su Allah ya mana tsari da su Allah subhanahu wata'ala zai sa a kawo mutuwa ala surati kabshin a bisa surar rago za a kawo ta ajiye ta tsakanin wuta da aljanna a ce ya ahlal jannati khuludun fala maut ya ahlan nari khuludun fala maut za a ce ya ku yan aljanna ku dawwama a cikin gidan da kuke ciki na aljanna ku ci gaba da jin daɗi ku ci gaba da morewa babu mutuwa an daina mutuwa har abada ya ku ‘yan wuta ku dawwama a cikin gidan da suke ciki na wuta ku ci gaba da ɗanɗanar azabar da kuke ɗanɗana ba mutuwa har abada to wannan kalma ce da tafi kowace kalma daɗi a wajen ‘yan aljanna kalma ce kuma da tafi kowace kalma bala'i da musifa a wajen ‘yan wuta ba mutuwa saboda haka mutuwar sai a sa a lokacin sai a yanka wannan ragon ina mutuwa take an yanka ta babu ita kenan saboda haka daga lokacin ba wanda zai ƙara mutuwa to kaga idan kai sa a lokacin kana gidan aljanna shi kenan eh Allah ya sa mu daga ciki gaba ɗaya to Allah subhanahu wata'ala ce ba su ɗanɗan mutuwa ba sai mutuwar farko da suka riga suka yi wa waqahum azabal jahim Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsare su daga wuta daga azabar wuta ta jahim sai Allah subhanahu wata'ala ce fadlan min rabbika kaga duk wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata na jin daɗi da morewa sai ce fadlan wata falala ce ai ata'an kyauta ce kyautayi ne min rabbika daga ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika huwa al-fawz al-azim Allah maɗaukakin sarki ce lallai wancananka wannan ni'ima da abin da Allah maɗaukin sarki ta da wa'yan aljanna ya kasance alfawzul azim rabo ne wanda yake mai girma wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗa wannan ayoyi da makaranta suna cikin suratul dukhan ayata 51 zuwa ayata 57 Allah subhanahu wata'ala ya ƙara cewa innal abarara lafi na'im lallai al abarar nagartattun bayan Allah al'abrar jam'i ne na na barrun wanda yake mai bin Allah maɗaukakin sarki barrun shine mai bin Allah maɗaukakin sarki nagartaccen bawan Allah subhanahu wata'ala kenan Allah maɗaukakin sarki yace innal abrara lallai nagartaccen bayan Allah subhanahu wata'ala lafi na'imin sun kasance a cikin wata ni'ima ta musamman an kawo ni'imar ne da na kira don a nuna maka girmanta wata ni'ima ce ta musamman ka ta fariya da Allah maɗaukakin sarki ta nadin musu alal ara'iki Allah subhanahu wata'ala ya ce suna kan gadajensu a gidan aljanna yanzuruna suna kallo suna duba malaman tafsiri suka ce menene suke kallo mai suke duba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai yanzuruna ila mulkihim wa na'imihim suna kallon irin mulkin da Allah maɗaukakin sarki ya basu suna kallon irin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya basu wato ko kai ne yanzu ka kaddara Allah maɗaukakin sarki ya maka arziki ka yi sabon gida ƙatoto ka ta fare duk wani kayan alatu na duniya ka sa a ciki ya za ka gani a wani lokaci kawai zuwa ka zauna ka sa kujera ka ta kallon gefe da gefe ba ka bane kana kallon idan nan naka ne ga bishiyoyi nan ga tsuntsaye suna kuka can ga wata fitila mai haska kore kore ga wata mai haska jaja jaja ba haka bane me zaka rinka ji a cikin ranka dadi to da Allah ya kake tsammani kuma wannan a cikin aljanna to yanzuruna ay yanzuruna ila mulkihim wa na'imihim haka wasu malamin tafsiri suka ce suna kallon irin mulkin da Allah madaukakin sarki ya basu da irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya basu za ku gane haka idan muka zo karanta hadisan da suke gaba kaga wanda ya fi kowa karancin samun matsayi a gidan aljanna ya gidansa yake na aljanna shi ne ya fi kowa karancin samun matsayi za ku zo karanta hadisi ya gidansa yake gidansa ya fi duniya sau goma to da Allah ya kalli wannan ya yi laifi bai yi laifi ba wasu malamai suka ce a'a ai yanzuruna ila wajhi rabbihim subhanahu wa ta'ala suna kan gadajensu sun ki shingida amma suna kallon Allah maɗaukakin sarki kun san akwai abin da idan ka shiga aljanna shi kuma ya fi shiga aljanna daɗi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ganin Allah ya fi shiga aljanna ma daɗi shine Allah maɗaukakin sarki ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda wanda duk suka kyautata suka yi aiki na gari Allah ce suna da alhusna ita ce aljanna sai Allah ce wa ziyada da ma ƙari malamai suka ce a ziyadatu shine huwa a hiyar ru'yatullahi subhanahu wata'ala shine kallon Allah madaukakin sarki to kowa yana kan gadansa a gidansa na aljanna za su yi tozali da Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara laylata badrin la tudammuna fi ru'yati annabi ce lallai ku dinnan za ku ga ubangijinku a cikin aljanna idan kun shiga kamar yadda kake ganin wata lokacin da yake kan ganiyar haskensa yanzu lokacin da wata yake kan ganiyar haskensa idan kowa na so ya kalle shi kawai me zai yi daga kai zai akwai buƙatar sai ka turawa ne sai ka sai ka bangajewa ne sai ka cewa na matsamin ba buƙata shine la tudammuna ba za ku yi turereniya wajen ganin wata ba a'a kowa kawai zai daga kai ne kalli wata to haka yan aljanna idan mun shiga aljanna zamu ga Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa to haka wasu malamai suka ce yanzuruna suna kan gadajen suna kallon Allah madaukakin sarki wasu malaman kuma suka ce ai yanzuruna ila aduwihim kaifa yu'azzabuna suna kan gadajensu a kwance suna kallo ana nuna musu majigi na ‘yan adawarsu maƙiyansu wanda suke takura musu a duniya suka hana su bin Allah suke zindansu suke zaginsu a duniya za a nuna musu su a cikin wutar jahannama suna suna suna ɗanɗana azaba haka wasu malaman tafsirin suka faɗa za su gansu suna ɗanɗana azaba mai raɗaɗi suna buguwa mala'iku suna dukansu a cikin wuta su kuma suna kan gadon suna ta kallo eh suna ta kallo kamar yadda kamar yadda zaka kunna TV a cikin ɗakin ka kana kallo haka za su rinka kallo shi kansa wannan kallon da suke yi ana dukan ƴan wata faranta musu rai yake yi me dalili saboda a duniya su suke kokarin hana su bin Allah madaukakin sarki su suke kokarin zargin su idan suna bin Allah madaukakin sarki su suke zindan su su suke yafatan su su suke musu duk wani sharri da kazafi lokacin da suke bin Allah madaukakin sarki yanzu gashi nan Allah madaukakin sarki ya saka musu ya ba su aljanna su kuma suna cikin wuta za su ji daɗi ko ba su ji daɗi ba to sai a nuna musu su suna suna shan azaba shine alal alal araiki yanzuruna haka wasu malaman suka fassara Allah subhanahu wata'ala ce ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im zaka gane a fuskokinsu haske na ni'ima ma'ana kai da kallon yan aljanna idan ka kalle su ba sai an ga maka an ce su wane da wane suna jin daɗi ba saboda zaka ga fuskarsa tana walwali tana haske tana sheki saboda akwai ni'ima ai dan uwa mai albarka ko a duniya ko a duniya mutumin da yake jin daɗin ka kalli fuskarsa ka gane ba haka bane akwai bambanci da ka kalli kawai wanda hankalinsa a kwance yake babu hayaniya da yawa a kansa ka san akwai bambanci da mu da muke cikin hayaniya ba haka bane to bari kuma dan aljanna shi sa Allah madaukakin sarki ce ta'arifi fi wujuhihim nadratan na'im zaka iya ganewa a fuskokin su haske da walwali na ni'imar da suke ciki Allah subhanahu wata'ala ce yusqawna min rahiqin makhtum za a shayar da su min rahiqin da wata irin giya ita ce ar-rahiq da lada ba ce ismun min asma'il khamr suna ne daga cikin sunayen giya wata irin giya makhtum wadda an yi silin ɗinta e giya ce ta masu matsayi da girma ba kowa yake iya amfani da ita ba an yi silin ɗinta ita ce makhtum an rufe ta ba za a buɗe ta ba sai an kawo ta wajen kai da za ka sha sannan sai a buɗe ta kaga akwai matsayi ana eh an yi silin ɗinta yadda kaga irin manya-manyan mutane in za su kawo musu abin sha haka da sauransu to haka Allah maɗaukakin sarki ta tsaye don musu irin wannan giyar za a kawo musu amma giya ce wace iri ba irin giyar duniya mai wari ba mai tsami mai makaki mutum yana sha yana rufe ido ba irin wannan giya bace a'a wannan giya ce ta ni'ima kuma duk mutumin da ya gangancin shan giya a duniya ba zai sha wacan ba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam man shariba al-khamra fi dunya lam la yashrabuha fil akhirah wanda duk ya sha duniya giya a duniya to a lahira fa shikenan kwalelansa ba zai sha ba ba zai sha ba bar ma annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi a wani hadisi ya ce haƙƙi ne akan Allah maɗaukakin sarki ya shayar da shi a min tsinatil khabal daga wani abu da ake ce masa tsinatil khabal sabai suka tambayi annabi ya rasulullah menene tsinatil khabal sai annabi ya ce usaratu ahlin nar shine da gwalo irin na yan wuta irin majinar yan wuta da fitsarinsu da bayan gidansu da jini irin sun konu sun babbaku irin jinin da ke fita irin me ake ce masa ɗiwa haka ta ciwo idan aka tarkata shi yayi zafi yayi zafi zafi irin na wutar jahannama to shi za a ɗauka a rinka shayar da masu shan giya da shi a duniya na ce giya fa uwa ba ina nufin giya wacce ka sani ba kowanne irin kayan maye sunan shi giya so da da dan sholusho da dan benelin da wanda yake shan codeine da wanda yake shan wiwi duk ɗaya ne duk haka za a shayar da su waɗannan abubuwa in dai mutum ya mutu bai daina ba haka in aka sa shi a wuta irin waɗannan abubuwa ne in wuta shi kuma akwai waɗanda azaba su kenan za a je a rinka tarkato su ana ɗebowa ana zuba musu a cikin cikinsa suna sha hanjin cikinsu yana ƙoƙƙonewa yana karkatsewa yana daddatsewa saboda bala'in zafin da ke ciki wannan kuma sai mutum ya sha dole sai mutum ya sha to amma idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka baka taba shan giya ba kai aikin kirki ka shiga aljanna to akwai rahiqin maktub Allah zai baka wani hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ayyuma mu'minin saqa mu'minan sharbatan ala dham'in dukkanin wani mumini da ya shayar da dan uwansa mumini ruwa makwarwar ruwa guda daya a lokacin da dan uwan naka yake jin tsananin yunwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce saqahu Allahu yawmal qiyamati min ar-rahiq al-makhtum Allah maɗaukin sarki zai shayar da kai kai kuma ranar tashin alkiyama daga waccan giya wacce aka yi silin ɗinta ka ji albarka da daraja da ke cikin shayar da ruwa kenan eh shi yasa duk lokacin da ka ga mutum yana jin kishirwa je ka so masa fiyawa ta ka kawo masa baka san alherin da wannan ruwan zai zama maka ba fiyawa ta kwalli ɗaya kawai idan ka bashi ya mai da kishirwa sai ya ji daɗi to shi kenan da Allah madaukakin sarki ya karba aikin ka sai kaga wanne maka sanadin shiga aljanna ka samar haikul maktum Allah subhanahu wata'ala ya ce khitamuhu miskun abun abin da ake rufe ita giyar da shi na ƙarshe shine almiski abin da ake sawa na ƙarshe wanda daga shi ba za a ƙara sa komai ba a cikin giyar kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yarda ya fassara yace shine almiski wato kun ga turaren ita ƙanshin ma almiski take giyar ƙanshin turaren almiski take wanda kamar yadda na faɗa baya giyar duniya an riga an sani me take ita wari take da tsami amma wannan giya ce fa kana sha tana ƙanshi yana tashi kawai an ambace ta giya ne don a faranta maka rai e an ce mata giya don kai a faranta maka rai kaga ga wani abu da ka bar shi a duniya saboda Allah maɗaukakin sarki sai Allah kawo maka wani abu sai ce ga irinsa a lahira sha an gane amma ba irin wancan bane kwata-kwata ba irin wancan bane baya sa maye baya bugarwa duk wancan abubuwan da giyar duniya take baya yi so da ka kanshi take Allah subhanahu wataala ya ce wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun a cikin irin wannan aikin a cikin neman irin wannan abin da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ce fallata na mutanafisu masu rige-rige masu gasa masu tsere anan ya kamata su tsere wajen samun waɗannan abubuwan da muka ambata wannan tagomashi da Allah maɗaukakin sarki a jiwa 'yan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin neman irin wannan ya kamata duk wani tsere za ka yi tsere ba wajen neman duniya ba in ka ga kana gasa da wani kana rige-rige da wani to ya kasance a cikin neman lahira ne amma ba a gasa a cikin neman duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mizajuhu min tasnimin mizaj abinda za a yi mixing ɗin giyar da shi shine mizaj abinda za a yi mixing ɗinta kun san akan ɗan ko da a duniya can sai a zuba wannan sai a ɗan haɗa da waccan ko to mafi mafi daɗin abin sha aljanna kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa kamar yadda ibn kasir ya kaito mafi daɗin abin sha a gidan aljanna shine tasnim shine tasnim to shi za a yi mixin ɗinsa da wannan giyar da mutum zai sha Allah maɗaukakin sarki ce ainan shi tasnim wani idanuwa ne na ruwa ko idanuwa ne ya sharabu bi hal muqarrabuna da babu wanda zai sai babu wanda zai shashi sai makusanta ga Allah maɗaukakin sarki sai waɗanda suke ‘yan kusa-kusa ‘yan dab da dab ga Allah maɗaukakin sarki, Allah maɗaukakin sarki samu daga cikinsu. Lalle ‘yan uwa waɗannan ayoyi da malam ya kawo ayoyi ne da suke sa rai ƙwarai da gaske, ayoyi ne da suke sa mutum ya ji kwaɗayi lalle yana buƙatar aljanna. Dan duk wani alkhairi da ka sani Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi a cikin aljanna. Banda waɗannan ayoyin akwai ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya bayani game da me aljanna. to amma malam ya dan tsinto waɗannan ne domin sun isa baga misali zai da su kuma kawai sai ya wuce yanzu kuma cikin suratul suratul insan da Allah madaukakin sarki yake bayani game da aljanna ce jaza wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat tutufuha tadlila ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا سأل من أكسركيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا كرشيسي التي إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Allah ya samu daga ciki duk wannan ayoyin da na karanta duk aljanna suke bayani duk ni'ima aljanna ce a ciki in muka tsaya fassara su kuma sai mu shiga tafsiri Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun kaga ayoyin da suke bayani game da babin da ke bayani akan aljanna da ni'imominta malai ce ayoyi ne suna da yawa a cikin alqur'ani amma naktafi bi wannan insha Allah ta'ala zamu wadace da iya waɗanda makaranta sai mu shiga hadisin kai tsaye hadisi na farko wa an jabirin radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya akulu ahlul jannati yan aljanna za su ci fiha a cikin aljanna bai za su ci duk nau'in abinci wa yashrabuna za kuma su sha a cikin aljanna me za su sha duk wani nau'i da dangin kayan abin sha za su sha a cikin aljanna annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa la yataghawwatuna ba kuma za su ga'i ba babu bayan bayan gida aljanna eh dama a ce mutum zai je bayan gida kaga ai ma bata cika ba kenan ko ba bayan gida wani zai ce idan mutum ya ci abincin ya zai da shi zaka je da zaka da shi insha Allah ta'ala wala yamtakhituna ba majina eh ba fata majina aljanna ba kaki aljanna ina fata an gane wala yabuluna babu fitsari a aljanna hatta bawali babu shi aljanna walakin ta'amuhum zaka jusha'un annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan abincin nasu da zasu ci jusha'un kawai wata yar gyatsa za su yi wata yar iska za su fitar haka daga bakinsu ka rishil miski kai ka ce yayyafin almiski suke shi kenan kawai an gane wato idan ka ci abinci saboda ma tsaba kasaita da isa da takama kawai idan mutum ya dan fitar da ya dan yi nishi haka ya dan fitar da iska daga bakinsa kamar gyatsa haka sai sai wajen gaba ɗaya kaure da ƙanshi shi kenan abincin ya tafi an gane wannan wannan za a yi shi ne za a yi shi ne kawai domin isa da ƙasaita irin ta 'yan aljanna da zarar mutum yi wannan ya fitar da wannan iska kuma shikenan ba buƙatar a ce sai mutum ya yi bayan gida babu ƙullewa ciki ba magwas ba kaza ba tashin zuciya babu wannan aljanna don babu daman da magwas da tashin zuciya da ƙullewa ciki da me da me da me da me duk cututtuka ne ko aljanna akwai cuta ne babu babu wato yan kwafa daɗi yana aljanna eh wallahi daɗi yana aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yulhamuna tasbiha wat takbira za a kimsa musu yin tasbihi da kabbara yan aljanna za a kimsa musu yin tasbihi da kabbara subhanallah subhanallah wallahu akbar wallahu akbar annabi ce kama yulhamuna nafasa kama yadda aka aka kimsa musu yin numfashi kamar yadda ake kimsa musu yin numfashi haka mutum zai rinka yin tasbihi wani zai ce a to ya tasbihi da kabbara kuma a gidan aljanna ba an ce an daina bauta ba gaskiya ne yanzu numfashin da kake yi kana jin nauyin numfashin da kake yi kana jin wahalar sa ba ya zama maka dole ba to haka su ma suke ma'ana yadda kaji an ce mala'iku la ya asuna Allah ma amarhum an halicce su automatically kawai bin Allah maɗaukakin sarki shine abin da suka sa a gaba to kai ma haka za a kimsa maka aljanna karin ambatan Allah malamai suka ce me hikimar wannan dan duk abin da kake so yawan ambatan sa kake to yawan ambatan Allah zai sa su ƙara san Allah maɗaukakin sarki su ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta ba wata sabuwar ibada kai aljanna ba eh kaka ce ka ga musalla a duniya kuma ka koma aljanna kai tasbihi a'a yadda ka san yanzu haka duk zancen da nake duk wannan maganar da nake yi ina numfashi ina fitarwa ina ajewa amma ban ma san ina yi ba ba haka bane to abin ya zama dole kuma ba shi da wani nauyi to haka Allah madaukakin sarki zai sa tasbihi da takbiri zama ta wajen yan aljanna dan dai su fahimci cewa ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki falala ce daga gare shi subhanahu wata'ala wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi nabi an karbo shi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace a'adattu li'ibadi salihin ma la aynun ra'at Allah subhanahu wata'ala yace na tanadarwa bayina nagartattu ma la aynun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at abinda kunne bai taba jin labarinsa ba wala khatara ala qalbi basharin abinda bai taba darsuwa a zuciyar wani mutum ba duk wannan Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayansa a cikin ina a gidan aljanna in sun shiga wa qara'u in shi'tum sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi zai sharhi akan maganar Allah madaukakin sarki sai ce in ka so karanta wannan ayar za ga ta dace da wannan hadisi na kudusi da Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin sa ita ce ayar fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna Allah subhanahu wata'ala ya ce fala ta'lamu nafsun babu wata rai da za ta san ma ukhfiya lahum abinda Allah madaukakin sarki ya boye musu ya tanadan musu ya bar musu shi sai sun je za su gani min qurrati ayunin na sanyin idanuwa abinda zai sanya su farin ciki abinda zai sanya su jin daɗi abinda zai sanya su walwala Allah ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne game da abin da suka kasance suna aikawa a rayuwarsu suna aikatawa a rayuwarsu duniya yanzu an musu sakamako akan sa dan uwa mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa idan ka shiga aljanna akwai abubuwan da ya tanadan maka kamar kai ne wani ya ce maka wane ka zo akwai abin da na tanadan maka sai ka ce mai ka tanadan min sai ce sai ka zo za ka gani wannan bai fi sare ba za ka yi ta sare ka zo ka gani shi kai dai ka zo kawai sai ka zo za ka gani da Allah ka gaya min a'a a in na gaya maka abin bai zama surprise ba kenan sai ka zo sai ka zo sai ka kana ta sarai to duk abinda ido ya taba gani na jin daɗi da duk abinda kunne ya taba ji na jin daɗi da labarin da ake rubutawa na gaske da labarin da ake ake hikaitowa da khayalat abinda zuciyarka ya tarin karaya maka na jin daɗi wanda ma babu shi kwata-kwata duka to Allah maɗaukakin sarki ya aje abin da ya ɗara waɗannan gaba ɗaya duka yana gidan aljanna sai mutum ya shiga zai gani Allah madaukakin sarki ya kai mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace awwalu zumratin yadkhuluna aljannata ala surati alqamari lailatul badr annabi ya ce awwalu zumratin jama'a ta farko tawaga ta farko yadkhuluna aljannata wanda za su fara shiga aljanna su ne karan farko su ne a yan ajin farko da za su fara shiga aljanna za su shiga aljanna ne ala suratul qamari a bisa surar wata lailatul badri lokacin da ya cika haskensa ma'ana yadda suke haske suke walwali suke ɗaukar ido yadda ka ga wata a lokacin da yake cikar haskensa malamai suka ce galibi wata yana cikar haskensa da lokacin da ya je sha hudu sha uku sha hudu sha biyar shine cikar hasken wata ko daga nan kuma sai yi me sai fara yiwu baya to suka ce sha hudun shine akmal shine mafi cika lokacin da wata yake tsananin haskensa in ya kai sha hudu kenan shine lailatul badari yanzu ka kalla idan babu hadari a gari babu gajimare lokacin da aka ce wata ya je irin sha hudun nan ka kalli yadda wata yake haske tarwai komai za ka gani wani lokacin idan kana inda babu komai da komai abin da yake mafi kankanta in ya faɗi wallahi za ka iya ganin sakamakon hasken wata ba haka ba ne to amma tare da haka ba kalli tazarar da yake tsakaninka da wata kalli nisan da yake tsakaninka da shi to yadda yake a zahirinsa wannan hasken da kake kallo yanzu kilomita miliyan nawa ne tsakaninka da shi to a ɗauko maka shi aje maka shi a gabanka ai yanzu kayi kaɗan ka jura wannan hasken halittarka ba za ta jura wannan hasken ba shi sa aka yi nesa da shi haka idan za a kama kusa da shi yanzu mutuwa za ka yi to shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya sanya shi kilometers tsakaninka da shi da yawa to yadda 'yan aljanna ya shiga aljanna karan farko za a sanya su hasken su kama hasken wata suna walwali suna ɗaukar ido waɗannan su ne 'yan ajin farko kenan eh 'yan madalla kenan sun mallabi ne ya lunahum annabi tsira da amince tsara tabbata a gare ce sannan wanda suke bin bayan su idan wannan sun shiga kuma to akwai wanda su kuma ba su kai su ba eh aikin su bai kai nasu ba sannan su ma dai za su je aljanna ko sai su biyu bayan su ala ashaddi kaukabin su kuma su shiga aljanna ne a bisa hasken mafi tsananin tauraro durriyin wajen haske fissama da yake a sararin samaniya ida'atan wanda yake haskakawa su kuma su shiga aljanna a bisa haske na mafi hasken tauraro tauraron da suke sama kala-kala ne yan yadda kake kallon su aka kala-kala ne yadda suke kallon su masana astronomers masu ilimin sararin samaniya sun san cewa taurari kala-kala ne wasu sun fi wasu girma a hakan ne da ke kallon su wasu sun fi wasu nesa wasu sun fi wasu girma wasu sun fi wasu haske haka suke to Allah maɗaukakin sarki zai sanya jama'a ta biyu haskensu kamar mafi hasken tauraro da yake sama kaga dai bai kai hasken ne ba bai kai hasken wata ba haka ya su shiga kalma addurriyu wasu malamai suka ce abinda take nufi shine huwa najamu shadidul iba'a huwa najam ash-shadidul iba'a tauraron da yake da tsananin haske wasu kuma suka ce huwa najamul azimul miqdar shine watan da yake da tsananin girma mai tsananin girma babba a cikin taurari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yabuluna wannan gabar tana nuna mana yan uwa ashe aljanna ma mutane wasu sun fi wasu yadda za a shiga aljanna wani ya fi wani kaga hatta aljanna to wallahi sai wani ya shiga sannan zaka sannan zaka shiga haka al'amarin yake gwargwadon dagewarka gwargwadon tsayawarka gwargwadon kaucewa abinda Allah madaukakin sarki baya so gwargwadon yadda zaka ganka a gaba gaba gwargwadon yadda mutum kuma ya sakaci gwargwadon yadda zai ganshi a baya-baya ya danganta la ya buluna annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yan aljanna fa ba sa fitsari wala ya taghawwatuna babu bayan gida wala yatfuluna babu yawu shine attafalu yawu kenan babu yawu eh wala yamtakhiduna ba kuma majina ba majina ba yawu duka amshaquhum adh-dhahab al'amshad din ina almishiku almishiku shi ne mai mataji abin taje kai akwai kom a aljanna na ‘yan gayu to akwai kom a cikin aljanna amma kuma ina su kunsa na menene na zinare ne na gwal ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishe ce abin taje kansu na gwal ne wa rashhuhumul misku ar-rashu shine gumi ɗan ruwan da ke ɗan tsatsafowa daga cikinsu zai tsatsafo sai ƙanshin turaren almuski ya rinka tashi wani zai ce a'a to ya gumi aljanna shin wahala suka sha ba wahala suka sha ba wato ka kalli yadda Allah maɗaukakin sarki yake wasafa mana aljanna so ake fa ko duniya a kawo maka hotonta ka kama a duniya kake an gane saboda idan wata rayuwa aka ɗauko maka ta daban aka kawo maka abin ba zai ban ƙaye ba ba haka ba ne a ɗauko maka wata rayuwa wata kwata-kwata baka santa ba a kawo maka a ce ita za ka rayu ita ce jin daɗi aljanna wallahi abin ba zai maka ƙaye ba amma rayuwar da ka sani yanzu a duniya wacce kake gani ita ce morewa ita ce jin daɗi yanzu kowanne ɗaya daga cikin wallahi akwai abin da yake so ya samu a duniya na morewa da jin daɗi dan Allah ba haka bane kowa daga cikin akwai abin da in ya samu ya ji daɗi to irin waɗannan abubuwan su ne kuma sai a ce maka gasu da irin sunansu amma kuma sai ka ga sun ninninka wanda ka sani a duniyan dubu bisa dubu don ba za a ce ɗari bisa ɗari ba dubu bisa dubu sun fi su to shi sai ka ji ana ta faɗa abubuwa irin na duniya to mana irin ɗan ruwan da zai fita daga jikinsu ba don wahala ba ba don sun shiga rana ba ba don sun yi ɗauki kaya masu nauyi ba a'a kawai gumi ne da zai fito na jin daɗi to wannan gumin idan ya fita kawai sai dai ka waje ya kaure dabe da ƙanshin turaren almuski amma haka a duniya idan ka je ka sha wahala ka shiga rana gumi ya fito me yake yi kaga dan ka gane dan ka gane aljanna da bambanci eh wannan to ake ka ji daɗi ka more kawai sai a bari ruwa dan tsatsafo daga jikinka a matsayin gumi kawai sai ka ji dan shin turaren almuski wa majamiruhum al'uluwatu annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce majamiruhum turaren su na wuta al majamir jam'i ne na mijmar ko mujmar duk ana faɗa ko mijmar bi kasril mim ko mujmar bi dhammiha duk ana faɗa shine turaren wuta turaren wuta wanda ake sa shi wanda ake sa masa garwashi sai an sa garwashin sannan sai hayaki ya tashi wannan hayakin kuma sai ya ba da kanshin da wannan turaren yake dauke da shi wannan itin yake dauke da shi na kanshi to shi kuma a nau'in turaren nasu al'ulwatu shine wani turare da ake ce masa al'ulwa shi ma sunansa ne kai wani turare ne mai matukar kanshi daga ƙasar indiya ina da matukar kanshi shi ma sunan ne kawai zo na ɗaya amma na aljanna da na duniya ba irinsa ɗaya ba akwai bambanci nan ma malamai suka ce to me zai kawo ta kuma aljanna haka wasu malamai suka faɗa suka ce me zai kawo ta aljanna dan aljanna ana so ya ga wuta ne to kuma an ce turaren wuta sai malamai suka ce ku kwantar da hankalinku ai an faɗa ne kawai don kusanto da nesa tun da turaren wuta ake cewa a duniya sai a ce turaren wuta don ya kasance da nesa amma wannan ƙanshin su zai rinka tashi ne min kun fayaku daga kun fayaku to wato sai da na karanta sai da na karanta wannan hadisin sai kuma naga ai yanzu ma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ya bayyana mana abin yadda yake yanzu akwai irin dan abin da ake yi wa a turara taron wuta ba tare da garwashi ba ko babu kawai electric abu ne in ka jona shi a cikin wuta ka dora shi kawai taron zai rinka tashi ba haka bane akwai garwashi ko babu ba garwashi to kaga wannan da kenan ba da wannan wannan kimiyyar bata fito ba suke gani cewa ai dole sai an sa turare a me a wuta yake tashi to amma tun a dadin wasu malamai sun ba su amsa da cewa zai kanshin sa ya tashi ne kawai daga kumfa ya kun ina fata an gane to yanzu gashi ma mun tabbatar da cewa a duniya ma yanzu gashi babu garwashin babu to kuma turare yana tashi ya kanshin saboda ka shine irin dangin turaren wutan da za su abin nan da shi abin da muka wuce a baya shine taja kai na ma wasu malamai suka ce a'a aljanna fa guri ne da babu kura ba datti ba duk wani abin da zai lalata maka kanka gashin ka kuma na yan gayu ne ba irin nan bane yanzu da yake ta kudewa gashin ka na yan gayu ne to me zai sa kai kum sai malami suka ce yanzu da aka ce a cikin aljanna zaka ci abinci akwai yunwa aljanna ne zaka sha ruwa akwai kishirwa ne zaka kwanta gajiya kai ne a'a shine na faɗa duk kusanto maka ake da nesa dan a nuna maka yadda aljanna take dan ka gwangwaje ka more ka ji daɗi wato duk abin da ka ji an ce kada ka yi shi a duniya fa kada kai kaza kada kai kaza wallahi ka kwantar da hankalinka an ka ji aljanna za ka yi shi duk wani jin daɗi da morewa ko na wannan ɓangare ne daga ɓangarorin duniya na rayuwa da kake gani jin daɗi ne yanzu addini ya ce ka haƙura ka yi shi kana ganin cewa kai in ka shiga aljanna akwai irinsa da wanda ya fi shi ya haƙuri kawai ka shiga saboda ka taja kan da za a yi ba taja kai bane kai ya ci kurkuɗi a'a shi ma kawai na jin daɗi ne na morewa ne kawai shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa majamiruhum al'ulwa odu tsib shi ne marwacin hadisi ya fasara mana ya ce abinda ake nufi da al'ulwa shi ne odu tsib turare irin na na tsinke ba ana nufi na tsinke da ake kunna wata ba wanda yake kamar na me za a ce tsinkaye haka ko wanda me za a ce da hausa turaren wuta dai kawai eh turaren wuta azwajuhum matayensu su 'yan aljanna alhurul in su ne hurul in su ne hurul in ala khalqi rajulin wahidin sannan 'yan aljanna za a tashe su ne za su shiga aljanna ala khalqi rajulin wahidin a bisa halittar mutum ɗaya me ake nufi da wannan dukkaninsu da tsayinsu da faɗinsu da farinsu da kyawunsu kuma iri ɗaya ne an gane da haka za a tashi yin aljanna saboda idan ka zo ka shiga aljanna sai ka ga wani ya fi ka kyau sai ka ga wani ya fi ka kaza sai ka ga wani ya fi ka kaza sai wani abu ya motsa ko duk da dai an ciro waɗannan abubuwan gaba ɗaya amma haka Allah maɗaukakin sarki kaddara ɗan aljanna za su shiga a kan halittar mutum ɗaya gaba ɗayansu shi ne annabi tsira da amince tsara sabbata a gare shi ce ala surati abihim adama sittuna zira'an fi sama za shiga aljanna ne akan a bisa yadda halittar surar annabi adam alayhi salam take haka za su shiga aljanna zira'i 60 tsawon annabi adam daga sama zira'i 60 na ne zira'i nan nan daya nan biyu sai an yi 60 shine tsayin ka aljanna ka kafi nan tsayi ba ka fi wannan rufin tsayi idan ka more sosai idan ka more wannan wannan ya halitta ta mu yadda muke dinnan in ka shiga aka ai ba ka saka koshin zai yadda ka ta ko saboda ka sai an sa ka zira'i 60 eh ka fito a mafi cikar sura shi sa shi ma dan wuta yadda surar mu take haka ba za a sa shi a cikin wuta haka ba sai an ƙara mai girma ya zama katoto dan wuta ta ci ta more annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka fada dan wuta daga nan zuwa nan mahayin doki zai gudun kwana uku akan ta kafin ya je daga nan zuwa nan kwana uku daga kafaɗan nan zuwa nan daga hagu zuwa dama gashin ina ta tabawa haka to shi ta dan wuta idan ya fara gudu akan doki sai kwana uku bai je nan ba wani irin girma ne da shi abdirs nasa shine wannan kamar haƙorin da yake na yake da suna turmi nasa guda ɗaya kamar dutsen uhudu me yasa aka yi musu irin wannan siffar don ita mauta ta more eh ta more su ƙonu sosai da sosai shi sa aka yi musu wannan girman aka yi musu wannan girman yan aljanna su ma haka za a tsara su a mai da su a matsayin sura guda ɗaya da tsoho da yaro da wanda yake matashi duk za a mai da su sura guda ɗaya eh tsoho sai a sako da shi ƙasa yaro kuma wanda yake ƙaramin yaro shi kuma sai a hawa da shi sama haka za a yi haka za a shiga aljanna muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin lil bukhari wa muslim yadda yazo a cikin riwayar bukhari da muslim aniyatuhum fiha adh-dhahab wa rashhuhum al-misku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce aniyatuhum kwarra ko kwanuka da suke amfani da su a gidan aljanna adh-dhahab na zinare ne a wata ruwaya ta kara da cewa da azurfa kuma duka na zinare ne da azurfa kamar yadda yake a cikin ruwayar da hadisin Anas dan Malik wanda Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam nasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna adana ahlil jannati daraja liman yaqumu ala ra'sihi 10000 khadim بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة النبي يتي إن أدنى الجنة daraja mafi karancin aljanna daraja shine wanda kusan masu hidima dubu goma za su tsaya a kansa suna kaiwa da kuma a cikin ɗakinsa dubu goma wannan shine mai karancin daraja a cikin aljanna masu hidima mutum dubu goma duk kai kaɗai suke wa hidima kawai sai abin da ka ce in cewa kai ba a cicciɓe ka a rika yawo da kai za a yi ta yi eh wannan ya kama kafa wannan ya kama hannu wannan ya kama kaza ai ta yawo da kai kawai kana jin daɗi kana wata yawa duk za a yi duk abin da kake so za a yi maka mutum dubu goma mai ba su yi maka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma kowanne hadimi akwai mazibi guda biyu a nasa ɗaya na dinare ɗaya na azurfa haka suke yawo sai abin da kace a kawo maka sannan wa rashuhumul misku gumansu kuma kamar yadda muka yi bayani a baya turaren almiski ne wali kulli wahidin minhum zawjatani kowanne ɗaya daga cikin aljanna yana da mataye guda biyu malami suka ce mataye guda biyu da za a bashi wasu suka ce min ahli duniya daga cikin matayen duniya kenan amma akwai horil irin waɗannan kuma sun fi guda biyu sai yadda Allah madaukakin sarki ya bashi wani hadisi ya zo da yake bayani akan cewa kowane ɗan aljanna za a ba shi horil inu guda saba'in da biyu amma hadisin dai akwai a cikinsa akwai shaharu bin haushab wanda ba'ifi ne malamai ba sa karɓar rayu hadisin bai inganta ba shi sa malam ibn qayyim yake cewa hadisan da suke bayani akan za a ba ɗan aljanna mata da safi guda biyu ce galibinsu ba su inganta ba sai dai akwai hadisin da yake bayani akan cewa lallai aljanna za su shiga cikin hema ko tanti na lu'ulu'u tare da iyalansu ko kuma iyalansu suna kaiwa da komowa a wajensu to lafazin iyalansu fiha ahaluna ya tsufu alaihim ahaluna aka ce kaga ba ɗaya bane ko ba biyu bane ba uku bane da yawa ne to sai malamai suka ce mafi karancin abin da za a ba wa ɗan aljanna na mata shine mata guda biyu mafi karanci kenan amma za a ba mutum fiye da haka sai yadda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya ba mutum ita mata aljanna kuma annabi ya ce yura mukhu suqihima min wara'il lahami min alhusni ana ganin bargon namanta min wara'il lahami ta bayan ta cikin namanta ma'ana kaurinta shine as-suq kaurinta idan ka kalli kaurinta za ga bargo yana yawo a cikin nama saboda tsananin kyau haka magila suke na kafa ta take wani zai ga wani iri ko amma ka ji ta za ka ga kyau kyau ne iya kyau shi sa annabi ce minal husni saboda tsananin kyau kawai in ka kalli kafar ta za ka ga bargo yana yawo a cikinta yana yawo a cikinta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da a ce mata aljanna guda daya ta dan leko duniya duk duniya sai ta sai ta cika da haske duk duniya gaba daya ta dan leko kawai haka ta koma sai ta cika duniyar gaba daya da haske ita kadai alhurul in malamai suka ce kuma matan mana nan duniya wanda suka ba Allah idan za a baka mata a duniya taka ta nan da ta ba Allah yadda Allah zai kayata ta sai ta fi hurul in kuma an gane matan mana nan duniya in suka ba Allah suka yi nagarta aka baka matarka ta duniya anan in kun shiga aljanna gaba ɗaya tare to yadda Allah zai kayata maka ita ta fi hurul in kaga abin abin bahaushe ya ce wai daɗi kan daɗi kenan Allah kai mu aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lakhtilafa bainahum babu sabani tsakanin yan aljanna babu sabani ta ce wani da wani suna sabani babu wani da wani ba sa shiri babu wani da wani suna gaba a'a duk gabar da za ku yi a duniya amma ba aljanna ba eh ai na ga muka a shiga aljanna sai an yi me ba sai an tafi da gaba ba gaba daya da hikidi da gilli duk sai an tafi da shi an ebe shi daga cikin zuciyar mutane an zubar wa naza'ana ma fi sudu ma fi sudurihim min ghilli haka Allah ya ce za mu zare mu cire abin da ke kirazan su na gilli da hikidi da suke da shi da juna duk a zubar da shi za a shiga aljanna babu gilli babu hikidi babu sabani tsakaninsu wala tabaguba babu kuma kiyayya qulubuhum qalbu wahidin zuciyarsa gaba daya za ta kasance kamar zuciyar mutum ɗaya ce eh kowa yana son juna kowa yana haba haba da juna kaga kamar kai ya za a kace baka san kanka da kanka to zuciyarsa kamar zuciyar mutum ɗaya ce kowa yana son juna kowa yana kauna juna kowa so yake ga juna guri ne na annashuwa da jin daɗi da ƴan uwantaka yusabbihuna allaha bukratan wa ashiyan za su ringa ambatan Allah maɗaukakin sarki bukuratan da safe wa ashiyan da kuma yamma ƙauluhu mala yace ala khalqi rajulin faɗinsa da yace ala khalqi rajulin za a tashe su akan ko kuma za su shiga aljanna akan halittar mutum ɗaya rawahu ba'dhum bi fathi al-kha'i wasu malaman sun rawaito shi da yi wa khawun ɗin fataha wa iskanin lami da yi wa lamun ɗin nan sukuni khalqi kamar yadda makaranta wa ba'dhum bi dammiha wasu kuma sun rawaito shi da yi wa lamun ɗin nan damma da yi wa abin nan ha'un ɗin nan damma khulqi khulqi wa kilahuma sahihun malai yace dubbin kuma sun inganta za a iya faɗa sami ci gaba ko lokaci yayi to sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai mu tashi hadisi na hudu kuma daga yau ma ina ji sai bayan sallah insha Allah ta'ala an yi hutu an yi hutu insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na hudu a cikin wannan babi da mun dawo babu da za mu karasa littafin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah